sauda bakin kumallo da jasa ne in ba kuma ta wada zumun ce safara'u bakin kumallo kumallo shine wani abu na ruwa wanda idan mutum ya tashi da safe kafin ya karya za ka ji wani ruwa mai ɗaci na fitowa to wannan ruwan in ya fito baki haka mai tsarki ne amma in ya fito bakin wannan bakin na jasa ne wa wani wadi na jasa ne au damun masu ko kuma jinin da ya biyo yanka can mun ce jinin da bai biyo yanka ba mai tsarki ne wanda ya biyo yanka din na jasa ne maziyun mazi na jasa ne maniyun mani ma na jasa ne au sanidun ko surkami in an ce surkami ciwon da ya zama jambo za ka ga wani ruwa a surke fari da ja iwa da jini yana fitowa shine sanid shine surkami na jasa ne aihun haka nan mugunya aini wannan farin ruwa na ɗiwa ɗin duka da jasa ne kamar da jini yake da jasa talmihu zaitunin gishirin kyanda zaitun da ruwan da jasa shi ma yana da jasan kyanda shi misali ba akwai abin da ake cewa amaro bainin gyaɗa da ake sawa ainihin gishiri a soya ta kaga ai gishirin sai an yayyafa mata ruwa ake damsasa gyaɗan da shi a gane gishirin sai an ainihin damsasar da gishirin za a zuba to sai ya zama ruwan da za a damsasa gishirin a saka sai ya zama wannan ruwan da jasa ne sai aka damsasa wannan zaitun da wannan gidan da shi to yanzu wannan gidan da aka zuba da ruwan da jasa ba hanyar da za ka bi ka tsarkake shi ya zama da jasa gane? Tarbiyu zaituni kenan ka zaitin muzija bin najisi kamar mai da aka cuɗanya shi da najasa yanzu misali narkakken mai kamar man gyaɗa ko irin wannan farin mai da ake siyarwa sai najasa ya zuba ciki to yanzu wannan man gaba ɗaya zama najasa yanzu misali an siyo mai kwalba ɗaya kawai an ajiye yaro sai ya jefa dutse a kwatami sai kana ganin ruwan kwatami ya taso ya zuba cikin wannan man to wannan man ba wata hanya kawai ya zama da jasa sai dai a zuba da shi au bainin ko kwai kalamin kamar nama na bija da ya aini da gudu ruwan najasa yanzu misali kwai ne za a dafa ko nama ne za a dafa ashe ruwan mai najasa ne bayan an gama girki sai a ce ai ruwan da aka dafa wannan kwan ko ruwan da aka dafa naman nan akwai najasa a ciki yanzu wannan kwan wannan naman sai dai a zubar ya zama najasa kafiba min ma'in ausari fi jami'in auga sabi bakkari ya ce ka bi amin ma'i'in kamar najasan da ya zuba a cikin ruwa a cikin abinci mai ruwa ruwa wato akwai abin da ake cewa ma'u akwai ma'i idan muka ce ma'u zallan ruwa shi wannan zallan ruwa ka ɗebo ruwa ko a kofi ne sai najasa ya ɗiga ciki to dole mu auna mu gani najasan nan ya canza murɗayin abu uku nan kashin shi na lafiya ka kalle shi lafiya ka ɗanɗana lafiya za ka yi amfani da wannan amma idan abun ma ne kamar kuru ka ɗebo kuru ne a ainihin kofi sai kawai yaro yana fitsari sai ya ɗiga cikin wannan kunun to ba mu da ma'auni kawai kunun nan na jasa in ka ce ya ɗazu ruwa ka ce mai tsarki ne wuce ai ruwa yana da ma'auni yanzu kunun nan yana da ma'auni ne yanzu misali a ce miya ce ta sha daddawa kawai yaro yana kashi sai ya ɗiga jiki yanzu idan muna so mu gane wannan najasan ya canza miyan nan idan muka ce ya gashi tana wari mu ce ba da dawa suna wari mu ga kashi ne wannan wari na da dawan ne ko na kashi ne kaga ba ne ba cewa ba amma idan zallan ruwa ne kana jin wari ka san wannan kashi ne saboda haka yanzu ruwa za mu iya cancancewa saboda haka shi ruwa za a cancance amma idan abu ma iku ne in dai najasan ya cika ya shiga to ba mu da hanyar tsafta ba mu da hanyar gano shi dole a zubar da shi a matsayin najasa shi ne ya ce ka fi da amin ma'i kamar najasa ya zuba a cikin abinci wanda yake mai ruwa kamar su kunu irin su miya irin su farau su nono da sauransu ausari ko najasan da yana so fi jaminin cikin sandararren abu yanzu misali mai biredi ne yana wucewa sai aka watso ruwa ashe yaro ne ya fi tsari ya watso kan biredin ko biredin nan tsirara ba a yin leda kaga wannan ruwan sai yana so cikin biredin wannan biredin da jasa tunda an ja to ai watsa ta wuce to ai yayi na so ko ban san iyakin da ya taba ba saboda haka ya zama jisa aw ghaza fi fakkari ko kuma najasa din yayi naso cikin kasko mun san dai kasko ai irin su yanda wanda ake na ƙasa idan ka zuba ruwa a ciki idan ruwan ya dade ai za ka ga ta bayan shi yana naso wannan na son aikin kanka ka san ruwan da aka zuba ne ya ratso yayi naso ko to yanzu an ka sabarar da gida an sa yara su je su ɗibo ruwa kawai a sha wani takadari bokiti da kwatami ya je ɗebo ruwan ya zuba kawai ana ganin randa ta yana zuwa alhamdulillah suka za mu huta da shan ruwa mai ɗumin nan sai aka ce amma fa bokitin wannan nan bai da kyau da kwatami kuma ga ruwan ya ratsa shi kenan ba yadda za a yanzu na tsarkaka an mu to a wanke bayan a wanke cikin sai mu ce to wanda yana so ciki ba kaga ba hanya shine gasa fi fakkari duk najasar da yana so a jikin kasko to yanzu wannan kaskon ba hanyar tsarkake ta ta zama najasa amma wa in ya kun hallata aman jamida ko idan najasa ya zuba a jikin abincin busasshe abincin busasshe ne sai najasa ya taɓa shi ya ce yanzu abin da za ka yi kulma ba da bi buhuri ka ci inda yake da tsarki din wadda rama a da ka jefar da inda bai da tsarki yanzu misali mai biredi ne yana tafiya sai ya yi bari a cikin biredin da ya bari ɗaya sai ya fada kwatami yana fadawa da ya ɗauko shi sai gashi nan rabin kwatamin ya ji ta rabin lafiya shi kenan kulma ba da ka ci da yake da lafiyar wata rama a daka zubar da inda ba kyau yawa ba za a ce duka ya baci ba akwai miyan da aini na jasa ya taba to sai ka ware inda na jasa ya taba ka watsar sai ka ci da yake da lafiyar wamfa bi ma'in ko wamfa bi ma nujisa gairar adami wa masjidin wa najisa ainihin hari Shan ba kwantawa mun ce mai idan najasa ya taba shi baya tsarkakuwa ko? To amma ai ana amfani da mai ta hanyoyi kala kala. yanzu misali ai da can akwai wani abu da ake cewa a ci balbal ko ai fitila ce wanda ake zuwa mai a sa auduga a kyatta to irin wannan sai ga man kunan najasa ya taba za ku iya amfani da wannan man a irin wannan tun da zai wadatar da ku zai iya kunna wuta za ku iya komai da shi amma gairar adami banda jikin dan adam dan adam ba zai amfani da irin wannan man ba dan adam ba zai yi amfani da wannan man ba wajen koya sha koya sha ba a jikin shi ko masjidi na nan ba za a kunna irin wannan fitilar a masallaci ba amma banda jikin dan adam banda masallaci za a iya amfani da wannan man da ainihin najasa ya canza shi amma wannan jisa ainihin ainihin najasa wannan harimi ka haramta shi ya ga ce wannan abin najasa ne zalla wannan haramun ne ba amfani da shi ta kowace hanya wa haramun ke ma da nakajin kal'ina a nakajin kal'ina malamai sun haramta yin amfani da nakajin gol da azurfa kal'ina a yi kamar kwano da shi wai kwalliya ne ake so ko irin akushi ko kwanon da za a zuba abinci da kasaita ya kasaita mutum sai ya ce a je a mar kwanon gwal ba ana siyo kwanon tangara ana siyo kabeji shi ana siyo kaza ba shi ya ce bari ya bambance kan shi da mutanen da ciwon nan gaba daya ya ga wanda zai iya yake shi a je a mar kwanukan gwal to yanzu me hukuncin wannan kwanukan sai mu ce haramun ne musulmi ya ci abinci a ciki walau ne mun samu ko mace ce ba wace an yadda ta yi ado da abin da ya shafi gwal ko azurfa ta abin da ya shafi ado ne amma har ita ba a yadda ta yi kwano ko cokali ko kofin shan ruwa na gwal ko na azurfa ba lokaci da nan ya ce ko da mutum zai rika bayarwa haya ne ya ce ba amfani za mu yi da shi ba in za a yi aure ne ana ɗan karɓa haya a biya sai mu ce haramu lokaci na ko a rike shi a tsuri ya zamo kamar kadara ya ce ai ba amfani za mu da shi yana ajiye ne a gida duk lokacin da aka tashi za a iya siyarwa a samu kuɗi sai mu ce duk wannan haramun ne matukar in dai an kera shi a matsayin kwano ko kofi ko na ko haramun saboda sabbin shari'a wani yakin rijali adam maza bin naƙadaini da gol da azurfa haramun ne namiji bai halarta ya ado da gwal ba bai halarta ya ado da azurfa ba kadai inda aka amince ko aka halarta namiji ya amfani da ainihin azurfa la sati wal fiddati dirhamaini banda zobin azurfa an yadda namiji ya yi amfani da zobin azurfa shi ma dirhamaini kar ya wuce dirhami guda biyu kuma mutahidan ya zamo a kadaice aw musaban ko kuma za a iya ado na bol ko azurfa ga ainihin alkur'ani kaga ta'ziman likita billahi kenan alkur'ani ne saboda girman qur'ani ana so a darajar shi sai aka je aka yi wa gaba kan shi ado da bol ko azurfa sai mu ce wannan ba laifi ne aw saifan ko takwabi ila an kalmatin lahi kenan mutum ne da zai tafi jihadi sai ya sa aka mar takobin azurfa wanda yana ɗagawa kyallinta ma ya isa ya razana kafirai yanzu wannan shi ma ba laifi za a iya warar da sinnin haka nan ɗaure haƙori mutum ne haƙorin shi yana rawa da ya je likita ya ce to wannan haƙorin in kana so mu ɗaure shi abin da aka sa bai tsatsa ya dame ka ba a samu azurfa ko a samu gol sai aka yi hakan sai mu ce duk ba komai za a iya yi tun da kaga wannan duk ba babin ado bane au amfa ko kuma gyara hanci mutum ne ya samu matsala a hanci ko aka halice shi babu hanci to yaya ka mutum ba hanci ai ba mutum za ka shi mummuna ya ka ce akwai dabara ka zuwa ma hancin gol wanda in ka daura zai ce maka to yanzu wannan sai haka masa da azurfa ko na gol wannan duka babu laifi za yi Umar mutum hariri misulul qazi wa karrahu wa jawazu fil qazi haramcin alhariri namiji ya amfani da shi misulul qazi kamar misalin qazu ne qazu shi ma alhariri ne tsantsa to duka haramun ne mutum ya aiki da su wajen tubatuwa ko wajen shimfidawa da sauransu amma wa karrahu malamai sun karanta wajen wasu wasu malamai ma ajiya sun halarta bil qazi cikin zafin masar idan aka ce kanzu shine alharirin da aka hada da auduga aka saka wanda ba tsantsan alhariri bane wasu malamai suka ce wannan kan ba haramun bane amma makaruhi ne wasu suka ce a tunda ne ba tsantsan alhariri bane ya halatta walin nisa'i batul hariri wan naqdi la kal qubul wasariri yace amma mata walin nisa mata suna da daman ibahatul hariri ta halasta ainihin tufafin alhariri mana tufafin alhariri ya halatta ga mace ta yi ado da shi namiji a kana wannan gani haka nan karfin gol ko azurfa duk ya halatta mace ta yi ado da shi yanzu mace tana iya ainihin yin ado da gol kowane irin ado a mace ainihin ko dan kwanin gol kai ko rigon gol din za a iya yi tana da daman ta sa amma ita ma lakar kukuli banda kaman kwaɗon kulle daki wai saboda kasaita ci ce a mata kofa na ainihin gwal ko a mata kwaɗon gwal wannan shira ta hana wasu riri haka nan gado wai a mata gadon gwal ko gadon azurfa duka wannan haramun ne ainihin shira ta hana alhamdulillah wanda muka yi daidai Allah ka wangare shi wanda muka yi kuri Allah ka zafarta mana Allah ka ba mu sa'a Allah ka yarda da mu ka yarda da aikin mu Allah ka yassare mana dukkan abin da ya tsananta gare mu Allah ka yi wa duniya lafiya Allah ya da muka fara karatun mu lafiya Allah ka samu zama shi lafiya Allah ka yarda da mu dukkan abin da ya cikin wannan karatu kuma Allah ka ba mu ikon